الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasi na hudu a wannan littafi na tauhidi da aƙida da bayanin manhajin salaf da suna al'aƙidatul wasiqiyya li shekhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala آمين
to hawa yau muna nan cikin kamar shimfiɗa ta malam da yake yi mana bayani cewa wannan littafi ya kunshi manhaji da aƙida da wasu matsaloli na ahlus sunnati wal jama'a wanda ya kira su da alfirkatun najiya almansura ila qiyamis sa'a نعم
to ya fara bayani akan imani wanda ya kawo rukunansa a dunkule ya fara da cewa daga cikin abin da yake asal ne min usuli ahli sunnati wal jama'a akwai al'imanu billahi ahli sunna sun yi imani da Allah to wannan al'imanu billahi shine zai zai muna fashin baki a kansa نعم
don an ce al'imanu billah ba wai ana nufin ɗaya ka ce ka yadda da Allah ka yi imani da Allah a dunkule haka kawai ya wadatar ba a jimla ce tana ɗauke da abubuwa masu yawan gaske sai ce wa min al'imani billahi kaji yana daga cikin imani da Allah wanda aka ce maka aƙida ne na ahlus sunnati wal jama'a al'imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم saboda haka yana daga cikin imani da Allah yin imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi inda Allah ne ya siffanta kansa da wani abu to mu ahlus sunnati wal jama'a mun yi imani da wannan abu a littafinsa ko abin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya sifanta Allah da shi to mun yi imani mun yi imani da shi saboda mi nassi ne ko sannan Allah shi fi kowa sanin kansa hmm? sannan manzonsa sallallahu alaihi wasallama to duk abin da ko suka faɗa dole mu yadda amma ba za mu aje nasu ba mu ce mu namu za mu yi amfani da shi sai ce min gaira ta harifin kuma sifan nan da Allah ya tabbatar makansa za mu yi imani da ita ba tare da ta harifi ba mana ba tare da juyar da ita ba mu ba ta wata ma'anan ta daban mu ce ai mu ba za mu tabbatar da ita a zahirinta ba ba ma taharifi at-taharif shine karkatar da abu daga yadda yake a zahirinsa zuwa wani abun na daban taharifi kenan mu ahlus sunna ba ma yi to wannan yana raddi ne zuwa ga yan bid'a saboda dukkanin yan bid'a kakab ɗinsu to suna taharifi ahlus sunna ne kawai ba sa taharifi duk abin da Allah ya ajiye wa kansa na sifa to sun yadda su kuma yan bid'a sun ɗauko abin ne daga al-yahudu min allazina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadihi نعم su ne iyayen gidajensu نعم saboda haka tarifi na yahudawa ne su yan bid'a suka suka ɗauko suka abin nan ina fatar an gane to taharifin nan kashi biyu ne akwai at-tahariful lafzi نعم a faɗi lafazi amma sai ka sai ka canza shi an gane kamar su yahudawa da aka ba su umarni iyayensu ko wa ƙulu حيطة hibatun نعم to sai suka dawo suka ce حيطة
ta ka gani to wannan ta harifi ke na haka su ma 'yan bid'a tun daga aljihamiya a gadi na da almu'tazila na da sauransu har zuwa ga su al'asha'ira Mm.
da Allah ya ce al-rahmanu alal arshi istawa istawa sai suka ce wai istaula Mm.
suka ce wai istaula Allah ke nufi eh sai ya faɗi istawa amma dai istaula yake nufi kaga wannan tarifi ne na istawa daban istawa in yayi ta'diya da ala to yufidul ulu daukaka Mm.
daukakan abu shi yasa yace ar-rahmanu ala al-arshi kaga ala ta zo Mm.
an gane na to duk inda istawa yayi ta'diya da ala Mm.
to yana fa'idantar da uluwi na batar an gane shi kuma istaula yana nuni akan mamaya bayan gwagwarmaya Mm.
an gane Mm.
yau kamar ka yi gwagwarmaya ta zaɓe ko rigima daga ƙarshe ka yi gallaba ka yi rinjaye to wanda ya dace a jingina ma Allah shi Allah da waye rigima to haka suke wannan shi ne matafiyansu to shi yasa in suka zo sai su yi inkarin uluwin Allah a sama saman al'arshi na sai dai su ce wai a'a wai mulkinsa ya mamaye birbishin al'arshi Mm.
haka suke fassarawa shi kuma Allah ba haka ya faɗa ba to wannan ana kiransa da taharifi na lafazi ga yanda Allah ya faɗi lafazinsa sai ka canza masa lafazi kai ka faɗi naka bayan kai ka antum a alamu na aminullah to suka ce kuma akwai taharifi na ma'ana Mm.
Allah ya faɗi abu ga ma'anarsa ta zahiri kowa ya sani Mm.
amma sai su aje wannan ma'anar sai su ɗauko wata ma'anar ta nesa sai su ce shi Allah ke nufi na yadullahi fawqa aydihim sai suka ce ai kuduran Allah eh yadu ana ana nufin qudratuhu wa mulkuhu Mm.
wa qahruhu Mm.
aga sun mi Sai ta hari.
aga sai ta harifi kenan amma na mi na ma'ana.
na ma'ana to haka suke to gaba ɗaya mu ahlus sunna ba ma wannan da Allah ya ce yadu yadu zamu ce Mm.
da Allah ya ce istawa alal arshi arrahmanu alal arshi istawa to istawa din za mu faɗa ba za mu ƙirƙiro wani lafazi ba kuma ba za mu canza mai ma'ana ba to wannan shine manhaji Na ahlus na ahlus sunnati wal jama'a an fahimci wannan na mun gane ma'anar tahrifi na
wala ta'tilin haka kuma ba ma ta'tili Mm.
an gane na yawwa shi ma ta'tili kashi biyu ne akwai at-ta'tilul kulli akwai at-ta'tilul juz'i na eh at-ta'tilul kulli shine abinda al-jahmiyya suka yi Mm.
suka ce gaba ɗaya Allah bai da sifa ko ƙwaya ɗaya duka bai da sifa bai da suna wannan shine manhajin jahmiyya na
an gane Mm.
to wanda ana kiransa da at-ta'tilul kulliyu su gaba ɗai a wurinsu Allah bai da- bai da sifa Mm.
la ta ilimi la ta ƙudura la ta rai komai babu wata sifa da suke jingina ma Allah komai sun kore
Sun kore shi duk duka gaba ɗai to shi yasa a zahiri su a wurinsu babu Allah gaskiya
eh shine shine mafhumin maganarsu na babu Allah a wurinsu Mm.
Ah, to abu ne kace akwai shi Mm.
bai da suna bai da sifa to abin nan akwai shi eh
Babu.
to ta za a samu ba dole sai ta hanyar sifofinsa da sunayensa ba ai ta nan ne za a bambance shi da waninsa Mm.
to su abin da suka yi kenan akwai at-ta'tilul juz'iyyu Mm.
an gane na yawa shine kore wani sashi a tabbatar da wani sashi wanda su kuma al-asha'ira suka yi Mm.
su sun yarda da sunayen Allah duk wani suna na Allah sun yarda da shi har ƙari ma suka yi suna ƙirƙiro su sunayen masu su yi ta loda ma Allah eh wanda zai sa ku eh za ka ji wani wai shaidani wai daga cikin sunayen Allah akwai maimunatu nasiru kabara na kano da haka yi kasida wai cikin sunayen Allah akwai maimunatu eh to su haka suke to da suka zo wajen sifofi na Allah sai suka kore sashe suka tabbatar da sashe suka tabbas- suka tabbatar da sifofi guda bakwai can na farko farkonsu ke na alƙudama irinsu ilimi da rayuwa da ƙudura da magana da ji da gani suka tabbatar da su suka kira su da sifatul ma'ani to al'asha'ira na can irinsu fakharuddinin razi irinsu aljuwaini da makamantansu so su za ka ga su kaɗai sun ka yadda da su amma duk sauran sifofin nan ba su yadda da su ba Eh. akwai ƙawayensu da ake kira al- al- almaturidiyya mabiya abu mansuri abu mansurin almaturidi eh almaturidi eh to su sun ƙara na takwas daga cikin sufofin Allah suka ce akwai attakawinu Eh, su a wurin su sufofin takwas ne su kuma a sha'ira eh su kuma bakwai ne to kaga su sun kore sashe sun mi amma su ahlus sunna gaba ɗaya suka ce in dai Allah ne ya faɗa ko manzan Allah sun yi imani to ai gara da hankali ba sai an ce ma ina gaskiya take ba ko ba haka ba waye an masoya Allah waye mai bi Allah na'am kace a takoyin a karama kalla ne suke wai samar da abu na'am daga cikin sifofin Allah akwai samar da halitta na'am akwai samar da ruwa akwai samar da kaza akwai samar da kaza na'am kun faye kunu din nan eh na'am to mu ahlus sunna ba ma ta atili Mm.
an gane na'am
ba ma ta atili na'am
to shi yasa ahlus sunna suka ce duk wata sifa kuma ahlus sunna abu biyu suke tabbatarwa na farko in dai Allah ne ya faɗe ta ko manzon Allah ya inganta annabi ya faɗa Mm.
to za su tabbatar ma Allah ne na'am na biyu kuma ma'anar wannan sifar Mm.
kuma za su tabbatar ma Allah ita na'am
da akwai waɗanda za su tabbatar da sifan amma kuma sai su kore ma'anarta Mm.
kamar yadda suka yi a can Mm.
yadullahi Mm.
ko kuma mu aje wannan tunda suna ne can waje a rabbuka wal malaku saffan saffa to waje a ɗin suka ce sun yadda Allah ne ya faɗa Mm.
amma ba ma'anar ake nufi ba Na'am.
ba Allah ake nufi zai zo ba Mm.
an gane na'am yawa mala'ika ake nufi Mm-mm.
ko al'amarin Allah
Ah.
eh amma shi ba shi ne zai zo ba to haka da sauran hadisai yanzilu rabbuna ila sama'id duniya to shi ma yanzilu din suka ce sun yadda annabi ne ya faɗa amma ba wai saukan ake nufi ba ba saukan ake nufi ba eh hukuncinsa ne yake sauka ba shi ba to kaga wannan kore ma'anar lafazin ne tunda ma'anar yanzu shine sauka Mm.
a larabci Mm.
abinda laraba suka sani kenan Mm.
ma'anar wa ja'a rabbuka ja'a fi'ili ne rabbuka kuma fa'ili ne ubangijinka ya zo wannan shine ma'ana ta zahiri to ahli sunna in sun zo ga irin wa'annan suna fassara su su tabbatar da su sannan kuma su tabbatar da ma'anar sifat an gane game da suka tabbatar da ar-rahmanu ala al-arshi stawa istawa sai suka tabbatar da ma'anar shi bayan sun tabbatar da lafazin to su kuma yan bid'a din sai suka su kashi biyu kashin farko sai suka korewa gaba daya su ba su ma yarda da akwai ba kashi na biyu su kuma sai suka tabbatar da eh Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa kuma nashin din ne amma ba ba mu yarda da ma'anar ba
Duka ne.
to su kuma halin sunna sai suka hada biyun sun yadda kuma sun yadda da ma'ana eh to shi yasa zaka ga in sun zo su ja lafazin su ce Allah ya ce kuma su fassara abin da ya haifar musu da iskali suka fada irin wannan wai su suna ganin tabbatar ma Allah irin waɗannan abubuwa to kamanta Allah ne da halitta baya cikin manya-manyan dalilansu in aka ce ai waje a rabuka ai zuwa sifa ne na halitta yanzu sauka sifa ne na halitta yadu sifa ne na halitta to in muka ce shi ma Allah ɗin yana da irin waɗannan abubuwa ai mun kamanta Allah da halitta sai ahlus sunna suka ce ya ba haka bane ko ba haka ba a su karan kansu halittun an gane kamar mutum mutum yana da hannu cikin dabbobi ma akwai masu hannu amma ɗaya ne mutum yana da kai cikin dabbobi ma masu akwai kai masu kai ko amma kawunan nasu ɗaya ne to haka sauran gabai in ka duba su karan kansu halittun ba su zama guda ba to ina ga- ina ga Allah shi kuma da da abin nan ɗinsa da halittunsa haka ai ba zai yi ba wannan shi ake kira ta'tili wa min gairi takayifin na na uku kuma ba sa yin takayifi at takayif shine bayanul kaifiya ba za su ce sifan nan ba ta Allah ga yanda take sa faɗa to waye ga Allah bale kai bayanin hmm? bale kai da- bayanin ga yadda hannun nasa ko kaza da kaza da sauran ko ga yadda ya istiwa'i to ahlus sunna ba sa takayyifi Eh, duk da ane musu kazafi musamman shi shekul islam shi bake wannan bayanan amma sai ga dan bid'a ya kafa kyamara ya ce ya ibn taimiyya ya kamanta Allah da kaza ya kamanta Allah da kaza ya kamanta Allah kaza gashi a littafinsa kuma yana cewa mu ahlus sunna ba ma yi ba ma yi to ba sa bayyana cewa ga yadda siffan take saboda alkaifu majhulun an gane eh amma ma'anar ma'aqulun sananne ya ce tunda abin da larabci aka faɗe shi sun haka duk wata sifa ta Allah an san ma'anar da Allah ya bada labari amma yadda take to ahlus sunna sun jingina wa Allah wannan ba sa bayanin kaifiya eh za su ce Allah yana da hannu amma ba za su ce ga yadda hannun yake ba an fahimta wala tamsilin kuma ba sa misali ba sa cewa hannun Allah an gane irin hannun wane ne eh wanda kuma an samu wasu suma daga cikin yan bid'a hawayo ana kiransu da al-mumathila al-mushabbiha kenan su duk abin da Allah ya bada labari to in sun zo karantarwa sai sun kwatanta shi da na halitta To wannan kaga kafirci ne domin ahlus sunna ba ma yi Eh, waɗanga abubuwa guda hudu a babin al'asma'u wa sifat ahlus sunna sun yi ijima'i a kansu an gane yawwa cewa duk abinda duk wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ko suna to ahlus sunna awwalan za su yi imani haka in ya inganta manzansa ya tabbatar za su yi imani sannan ma'anar da ke cikin sunan ko kuma ma- sifa ɗin kuma za su yi imani kuma za su tabbatar da ita amma cikin tabbatar wannan kuma an gane ba sa cewa ga yanda take kuma ba sa misali wannan ana kiransa da tanzihi an gane sun tabbatar kuma sun tsalkake an gane yawwa sun tabbatar ma Allah sannan sun tsalkake shi sai ce bal yu'minuna ba haka ba suna imani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suna imani da wannan aya Allah ne ya ce laysa kamithlihi shay'un ay laysa shay'un ba wani abu kamithlihi kaman wanda yake kama da Allah babu shi babu Eh, to shi yasa ba sa ba sa tamsili din da ya ambata ba sa kuma bayanin kaif Mm.
an fahimci wannan Na.
amma kuma za su tabbatar da ma'anar Mm.
to kaga wannan aya raddi ce akan su al-mumassila al-mushabbiha Mm.
an fahimta ko Na.
yawwa sannan wa huwa samiul basir shi kuma raddi ne ga aljahamiya waɗanda suka ce ba su yadda Allah yana da suna ko kwaya ɗaya ba Mm.
ba su yadda ba Na.
ina batar an gane Na.
sannan kuma raddi ne ga su al'asha'ira da sauransu irin su al-kullabiya su al-maturidiyya din da muka ambata ɗazu duk raddi ne kansu na batar an gane da suka ce wai in aka tabbatar da wasu sifofi ga Allah ai an kamanta Allah da halitta to Mm.
ce wadda Allah ya wa huwa sami'ul basir kaga abu biyu ya faɗa Mm.
ji da gani Mm.
to ai dan adam ma yana ji yana gani Ƙwarar waja'alnahu sani a basira.
sami'an basira can din Allah ne ya faɗa ga ɗan adam nan kuma Allah ne ya faɗa wa kansa Mm.
to sai a ce Allah ya kamanta kansa da ɗan adam ashe kaga wancan ganin da ya jingina ma ɗan adam ba irin nasa bane nashin nan da ya tabbatar ba irin me tabbatan ma Allah wata sifa ko suna Mm.
don wani yana da ita baya nuna ka kamanta Allah da shi Mm.
ina batar an gane ah da Allah ya ce yadullahi kaga ya tabbatar ma kansa me yadu sai ce fauka aidihim kuma su ma ya tabbatar musu da hannu to shi ya nuna hannunsu irin na Allah ne ba irin na Allah bane kamar yadda sunan ma ba ɗaya bane shi Allah Allah ne fa su kuma su su su ne sunan su halitta Mm.
shi kuma sunan shi mahalicci to don ka tabbatar ma Allah wata sifa ko da cikin halittu wani an jingina mai wannan a babin aro to ba shi ka nuna an kamanta Allah da me da halitta ba saboda da hakikan da ma'anar ba ɗaya ba ce saboda jin Allah ji ne wanda yake mutulaki shi kuma jin ɗan adam maƙayyadi ne ba komi kake ji ba ko ba haka ba yanzu abin da ake birnin kebe a halin yanzu ba ma jin shi ko muna ji to bale bale abin da ake yi makka eh to amma Allah fa
Duka.
sanan ba ko ne yare muke ji ba Ƙwarar ne.
ko ba haka ba Ƙwarar kuwa.
shi kuma Allah komai yana ji Mm.
komai sannan kai dan adam in an zo wancan yayi magana wancan yayi ma- sai ka ce an rike taka to wa zan ji eh eh to amma ka duba yanzu yadda muke karatun nan yanzu wasu suna can suna yi wasu ma suna can suna yi kuma duk Allah yana ji haka akwai bambanci Allah ya taimake mu to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu ci gaba eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh